shirka bai dace da mai dawafi bai da kyau wata lokacin da yake dawafi ba a nan wurin ba wurin wanda shi bane waka wato abu ce da Allah subhanahu wataala ya halatta bai haramta ta ba amma waka wacce take ana faɗin alheri ce kuma waka nan ce waka cikin musulunci ba kiɗi ba ne waka ita ce wanda ake rera wata wannan waka da ke rera da bakin manzala sallallahu alaihi wasallam ma ya fice sahabbai sun faɗi gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mawaki wanda in kafirai sun zabe shi ko sun zambace shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba su yana ba shi umarni ya masa rai ya masa martani kaga wannan shi yake ce ba waka ce aka halatta wannan waka ce halattacciya amma akwai waka da take ta haram waka da take ta kamta al'auran mata waka da ke tado sha'awa wannan haramun ce ga musulmi a ce yaro shi kuma kiɗi haramun music haramun babu wani music ko yaban manzala sallallahu alaihi wasallam za a shi haramun za a yi manzala sallallahu alaihi wasallam ba da music ba da kiɗi ba kiɗi wuraren da aka halatta ma mata su wurin aure wannan ya halatta su ranar kiɗi ya halatta su mata sun kare tsakanin su ba tare da shafuduwa da garwayewa da kaza ba saboda haka duk lokacin da za ka yi an ce waka to abin da ake nihi ta baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi aran da kiri da ce waka ya ce shi ba cewa al-ma'ad da ya kununna ko la yakunanna min ummati qawm yastahilluna al-hira al-harim al-khamra wal-ma'ad anan wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ranta al-ma'ad su kayan saboda haka kenan a lokacin da ake da wafi ana son mai ake ake rabu da wake-wake waɗanda ma Allah ya halitta Qur'ani ma aka ce kai bari wasa wajen ku shuru imani da kuma barin shan ruwa a lokacin da kake da wafi tsafi ne kamar shan ruwa illa bi afshin sai dai idan akwai kishirwa lokacin da kake da wafi nan kishirwa ta zaɓi da su babu da daga da wasu da suka sha ruwa da masana wani kasra wani yusiru garibu sannan kuma bako shine algaribu wani yusiru garibu bako ya yawaita mina tawafi daga dawaki ma'ana bako wanda ba dan cikin garin makka ko kuma wanda ba dan cikin garin saudiya misali mutumin da zuwa ji saudiya dole sai da visa kaga wannan shi yake ce wa bako tunda ya samu Allah subhanahu wata'ala ya gode mai tafiya makka to abin da ya ce shi shi ne yawaita dawaki ya yawaita dawaki inda kuma da yake lallai shi afdal shi dawaki shi ne mafi dacewa fi haƙƙi a cikin haƙƙi shi minar rukuni daga rukuni ma'ana daga yin sallar nafila cikin kaba abin da ya dacewa da shi ne kai ta abin nan dawaki ya fi dacewa da kai da yawan nafila da ya tsawa in ka tsari kuma ka tsara in ka tsari ka tsara ko kuma duk lokaci lokaci ka tashi wannan shi ne dacewa ga mutumin da yake ba ko saboda ne tana yiwa wannan shi ne zuwa farko kuma shi ne na ƙarshe ba zai kara dawo ba sabanin wanda yake nan ƙasa da nan da kullum ta ba tana kusa da shi ويستحب أنا صوت من جلس في المسجد كوالد بناء ثم صلات من الحرمة مصلات مكة أن يتوجه إلى الكعبة ya fuskanci alƙibla ya fuskanci kaba mana in ka zanna cikin masallaci kana jiran liman ya zo a yi sallah ko kuma ka zanna bayan ka ƙara tawafi ka gashi ka zauna kana karatun alƙur'an ko kana haidala ko kana salati da annabi sallallahu alaihi wasallam a mai kudai ka zanna cikin masallaci to ana so kanka ba dakin Allah baya ana so ka kalle shi a zai kallon dakin Allah subhanahu wa ta'ala wa tukrahu al-qira'a ana kyaman karatu wata biya tufi ana kyaman karatu ma'ana karatu alkur'ani makruhi wata biya tufi da kuma tarbiya a cikin shi arrukun isali ya shiki na uku daga cikin ginshikan hakin shi ne a sa'i bai da safa wal marwa ta yi a tsakanin safa da marwa saba a ta ashwa sai da kawo su bakwai yabda bi safa zai warawa da safa in ya wara da safa ka hanyar kai tarihin tare da sai karanta inda safa wal marwa ta yi sha'ari da zuwa karshen haya sai na ya hau safa sai ya kallo mai takin Allah subhanahu wa ta'ala wa yaqdimu bil marwa mutum ya kare sa'ayin shi da marwa wa ba'da al ko kuwa yu'addu al-badr ana lissafa farawa shautan wato zagaye ko ta iya ne zuwa ta iya ɗaya ce wani ana in ka wara daga sama ka je marwa to kayi ɗaya ke kayi za a yi guda ke warraja ku shautan sannan kuma dawowa ana lissafa wa ta biyu ke haka duk lokacin da za ka tsaya wani wani dutse daga cikin waɗannan duwatsu guda biyu safa da marwa kayi ɗaya ke in ka dawo ka na farko biyu ke in ka koma haka ya haka kayi sabanin wasu yadda suke yi sai ga mutum ya daɗe da kare duk in ya je ya dawo da yake duk in ya je ya dawo da yake da sai ya so goma sha sha suna shan wa to saboda haka tafiya da yake nan dawowa biyu komowa dawowa ba haka da mutum zai duk lokacin da ka je wani wuri ka yi da yake wala ya suku sa'ayi bai inganta illa bi taqaddumi tawafi sai da gabatar tawafi mana ba a yi sa'ayi tsakanin safa da marwa sai in an yi tawafi da ɗakin Allah illa bi taqaddumi tawafi sai da gabatar tawafi sai in ka gabatar da tawafi wala yushtarku ba a shartanta an yakuna tawaf wajiban tawaf ya zama to wajibi wannan ba sharadi ba ne da wani wajibi tawafin da ke cikin umara ko kuma tawafin da ke cikin aikin نعم طواف الإفاضة فالنظام dan na guda mana in dai ka yi tsawon guda ce nan da to kana da ya da yi sa yi tsakanin su fara gura amma ba dole ba ma'ana dai bala yana so ya gwada mu cewa yin sa'i tsakanin safa da marwa ba dole sai ya zama to bayan tsawabi na waje ba dole ba ce ma'ana ba ka cewa tun da bani da tsawabi wanda yake wajibi a kai na bani sai yin safa da marwa in na kare tsawabi wurin yin zama ne kenan kana iya duk tsawabin da za ka yi na nafila wanda zanne da kake kana jira a sai mina sannan a ji a wannan zaman da kake dai ka shigo masallaci sai kaya da wasu to in kana so kana da daman kai wannan da wasu ka je ka yi sa'a tsakanin safa da bawa amma wannan sai mai karin niyya yana bukatar saboda kayan ka kare sa'a tsakanin safa da mara sai kawo ka su ciwo aiki ne sha sosai wa yustahabbu fihi ana so a cikin shi sa'a shuruqu salah sharaddan sallah غير الاستقبال بل كلا عن كلا ana sun ci babu mutum zama dole mai tsarki cikin mutum mai tsarki ana son niyya a ciki ana son mai kuma shi kan shi wurin ya zama dole mai tsarki wurin da za ka yi sa'i ma'ana duk dai sharuɗin sallah ana buƙatar su ana zuwa cikin misali tsakanin safa da marwa ghairu istiqbala ma banda kalla al-qibla sau da tafiya kake yi ba sai kake wuri guda ne ba wal uktu kuma ana son zannawa ala safa wal marwa akan dokin safa da marwa in ka ji safa ka zauna sai zanna ba su dokin ka roki Allah subhanahu wa ta'ala ka kallo ta ba haka in ka je marwa wato dokin marwa kusan ya zama to dan kaɗan ne sai ko hanci ba ka gani kawai ya kaji amma ita safa ya zana nan da kawai akwai zuwa su masu tsawo su amma ita marwa tana nan sai yan yan filin da ga zaka gani haka kamar wasu kakaki kanana sai ya yi mata alama da kaji za ka za ka gani saboda haka ana son zaunawa a kan nisan safa da marwa wannan musafi ne wa du'a wa alaihi ma kuma ana son yin addu'a a kansu in ka yi zaune musu su ka yi addu'a ka roƙi Allah ka karanta addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta da su waɗanda ake bari a nan wurin da kuma addu'o'in da ke gare ka kai na bukatunka tsakanin ga Allah subhanahu wata'ala وليس في ذلك حد قال يتي باب وانا حدي a cikin wannan babu wani abu da aka iyakance aka ce dole sai shi wal yahdar sannan kuma me yasa yi safa tsakanin safa da marwa ya kiyaye mimma ya falo babu na abin da ainihin sashen su yake aikatawa sashen masu aikin hajji ke aikatawa ko masu ibada ke aikatawa a nan wurin minal jari na gudu minal safa ila marwa daga safa zuwa marwa wani da ya fara tun daga dutsen safa zai zuwa da gudu sai ya kuma in yi kwana ya zubo da gudu haka za a tsaye tana ganin mutane na da shafin ba ka da kowa da ya gama ga mutane a cin kuɗa kaki a raja da gudu ga waɗanda suke wasu malaman da suke ba alatsai da wannan fatawa mara kyawu cewa in an je wurin gudu a ce irin da suke suwa ba za a wani suke ba to sai su ba waɗansu alatsai irin wannan fatawa cewa tsakanin su ba da marwa gudu ake kuma gudu ne da lafin fare suna musu fatawar cewa gudun da ake nan wurin yana ɗauke mutum gudun da za a yi ranar lahira wanda yi ke nan tukwarin shawa ala wata bai ma sa ne ba ta shi kuma na hada yana son falala kowane lokaci ta ga wasu yin da su ko su fitar da wasu bakwai haka da ke yi da gudu ɗan gudu su ne je su dawo je su dawo kada su kai so 21 suka tambaye da ta bakwai a ce suka ce a su 21 ta ce kuma gudun kwamfanin ke guda ya ce ga shugaban lokacin da za su fara ya ce to nan horo gudu kowa ta kwamfanin kuna ganin mutane da natsuwa kowa na da iya ce da amma sun gudu su ta ce an ce musu wanda ya zo nan wanda ya gudu ce ba ba yi wahala gudun bambare ke da za a yi ilara gudun bambare ne za a wa inna ma yusri wa rajul malan yace wato namiji ne zai yi sauri ba gudu ba دون المرأة بين بين الصفا بين الميلين الأخضرين فكان ميلوني قدام كولا وتعقوا نسأل مميل أكل ينزو لا تم تنجرني أكل صموا انتظرون سيكا سيكا لم يصولي ليس ساكا كل شيء بانا تتبلا daga nan ya iya kaiwa tsoffin wurin da za ka wannan sassaka da kai sau shi ya ce ma almirai da nasuwar miloli ne guda biyu nan ɗaya to amma yanzu baki ɗaya sama ce duka aka sa ba wuta canwa da samu sa da canwa ba da ya yi canwa shargaya har tsawon daidai inda saurin naka za ka kare ka san inda canwa ya kare sai kai ka yawo kuma in ka dawo daga barwa zuwa kafa haka in ka zo na wurin sai ka yi sassaka ka ɗan yi sauri ka wuce ولو رمل لا أتيمة بين صوته في جميع سعي إذن ذكى سعي فكان صفا المروة أجزاء يارش وقد أساء ما كتاب سيامون سيامون وحيث أما يعني سعي شعيبا سياسات وكذا ما لي هكما لو لم يرقل إلا أتيمة بزيس الساكان إن يزوها كل من لم يتنسى an waye ba zai ba kawai da iya zai bil kulli ya ci kwata kwata ba a ce bai rama sansanin wurin shi ma ya ci shi sanan musta'adu ne ba wajen wurin shi ba an rukunin rabu rukuni na wani daga cikin rukuna ne an shi ya alwukoku bi arab tsayawa a filin arab sa'adun min lailatina wani lokaci daga ainihin daren daren layya والوقوف راكبا افضل فيوا قليلا الفا متن نا بس abin hawa shine mafi falala a ce mutum na bisa wani abu na hawa shi ya yi falala ba ba dole ba ne falala da ke akwai daraja ke akwai ciki kawai illa an yakuna bi dabbati udhur sai in akwai uzuri ga dabbar abin hawan nan shi sai yana da wani uzuri bayan tsayuwa ba zai hawo su cikin shi da sai ya tsaye akan kawagoci wal qiyamu afdalu min al julus tsayuwa kuma shine mabibici daga zannawa ayi na wala yajlisu illa li ta'ab mutum ba zai zaunawa ba sai in akwai gajiya sai mutum ya gaji sannan mutum ya zauna wal wuqufu nahara da kuma tsayawa idan harfa da rana ba limamu tare da liman wajibin wannan wajibi yujibar ana tura wannan tsayuwar idan tarakahu ana tura shi da shi idan mutum ya bar shi mana tsayawa tare da liman a lokacin sallan asuwar da za a haɗe a zawar da la'asar wannan lokacin wajibi ne daga cikin wajibin haƙƙi haƙƙi mun gani sauraka in mutum bai tsaya ba sai bayan liman ya tsallake sallah to zai bi saboda liman in ya tsallake sallah shi ke to bayan liman ya tsallake sallah ka zai na wanda ce wannan za a yi mutum zai zai dora wannan farilla wannan wajibi da mutum ya bari zai dora ta shi zai yanka yanka ya kama mutum ke faslun al'umratu sunnah umra kuma sunna ce fil umri a cikin rayuwa marra so daya wa arkanuwa rukunnan ta arkanul hajji su ne rukunnan aikin hajji duk ɗaya ne babu bambanci da ma adal hukufa sai dai kawai tsayuwa a filin harfa ban da shi cikin umara babu tsayuwa a filin harfa wato ita umara kusan komi na da cikin kaba yake ba inda mutum ba mai na ba mutane nan in ka kare da wani za ka je kyauta a yi tsakanin ka fara marauka ka yi fara sai ka je ka yi aski an gama tara ka ba ka tsaya koli kuma na so da haka awa ɗaya awa ɗaya da rikin mutum ya gama in ba mu so ne wala miƙata tana da miƙatoci guda biyu makaniyun akwai miƙaci nauyi wanda muke bayanin shi rana ya ce wahuwa miƙatun hajji shi ne miƙatun hajji inda ake ɗaukar niyyar ake hajji illa fi haƙƙi man huwa bi makka sai dai a cikin haƙƙin wanda yake a cikin garin makka fa innahu yuhrimu to wannan mutumin zai yi harama aikin hajji min al-hilli daga wurin da ake ce ma al-hilli alhaji shi ne kishiye mai alharam an gane wajen arabi ke mutum zai yi niyya a jihar wajen arabi wajen arabin nan wani masallaci ne wanda mazala sallallahu alaihi wasallam a lokacin can guri ne ba masallaci ne mazala ya ce mana na sha ta shi can da ɗauko niyya a jihar bayan jinan al'ada ya zo mata ana cikin aikin hajji da ta yi zarki mazala ya ce ta shi can da ɗauko yanzu wurin ana ji mai basu da aisha amma almajirai da malamai sun yi sanin shi da wannan suna na aisha amma masu da aisha kusan kowa ya san cikin garin makka da wanda ke sallah da wanda ba ya sallah da wanda ibada ta sha makka da wanda addini bai sha makka ba in dai dan tsaki ne kace mai masallaci aisha take so kace sai ya kai amma kace mai aisha ne sai nan ne sai in alhaji ne ya zo makaranta ko kuma ne suka rage daga wannan suna والافضل abin da yi malam ya ce an yi rima min al-jirrana shi ne mutum ya yi harama daga wurin da ke ce mace rana wa zamaniyu sannan kuma akwai miƙati na lokaci wa wa jami'u ayyamin sanadi shi ne dukkan wato kwanakin shekara da daya ita umara ba ta da lokaci kowane lokaci lokaci ke ko da rana ko da daddare ko da malice ko da sa'i kowane lokaci lokaci ake cikin ramadan shawwal zulhijja zulhajji kowane lokaci sai in kana cikin aikin hajji bai ya zo da sai ka gama sannan ka zo kai fara wasifatul ihram biha sifan kuma yin harama da ita umara din min istihbab al-ghusl shine ana son yin wanka والتنظيف أنا سنين تنزع gabanin mutum shiga inda ke da wata daura da cikin ka cire ta ba kusa da ita wa gayan da su da kuma abin abin da mutum zai sanya wa da tufafi ma ya kuma alai da abin da kuma yake haramta a kan shi mai na libasi na tufafi wa tsibi da kuma jirare wa gairi zalika da wani wannan alhaji kama aikin hajji da abin da aka hana mai aikin hajji to an hana mai umara shi wa yukrahu tikraru amma da yake ana kyamar ana karhanta maimaita umara fil aruwa a cikin shekara daya makruhi ne a cikin shekara daya ka maimaita umara yanzu ka da kuma azumi ne zo makruhi wa tafsidu umara tana lalacewa bil jima'i da saduwa da kiyamaci وما في معناه da kuma abin da yake cikin ma'anar saduwa da kiyamaci idan waqa idan ya abu qabla al-qida' arkani a gabanin tarewan rukunanta kun gani ma'ana bayan ka gane da wani sai ki ne yau dare ka ka zabi da wasu gabanin ka yi da sa'i tsakanin safa da marwa amma in ka kare safa da marwa ba kai aski ba ai daga gaba da marwa su ke rukunai sun kare yanzu waɗannan abubuwa sun nuni ne mun gane ko to aiki hajji bai bace ba sai dai mutum ya yi min sai dai mutum ya gyara wannan da hadaya ke ko da fidiya khatima karshen fasli ko kuma babu na aikin hajji idan sarjar insalu min makka idan mutum ya isa daga cikin garin makka faltakun niyyatu to niyyar shi ta zamanto wa azmatu kuma niyyar shi ne ta zamanto ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana da mutum ya daga cikin garin makka to ya kamata zamanto yana da niyyar bin ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan akwai tsakanin malamai a kai ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam da ko ziyara masallaci ziyarar masallaci shine hadisi ingantacce zo da shi amma ziyarar masallaci da kuma kaga cikai imanin mutum ya je ziyarci kabarin manzon Allah amma ba a tashi a je ziyarar kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kadai wannan shari'a ba ta ba mu dama ba amma nan ma nan yanzu shine mai ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ziyaratu hutun da ziyarar shi sunnatu sunnati mujma'un alaiha an yi ijma'i akan ita wannan sunnatin ziyarar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qabila sannan kuma abu ce mai falala murazzabu fiya an kwadaitar a cikin ta akwai lada mai dimbin yawa cikin ta fa idza amahu za'iru idan mai ziyara ya yi ne manzana sallallahu alaihi wasallam ko ya yi niyyar shi ya yi niyyar kai mashi ziyara la yushri kuma abu ghaira bai tara wani shi tare da shi cikin niyya shi kadai za ta ziyara da za ka niyyanta ziyarar wani daga cikin kabarbaran sahabban shi ba a shi kadai ne la yushri kuma abu ghaira bai tara wani shi tare da shi bi annahu alaihi salatu wassalam domin manzana sallallahu alaihi wasallama matbu'un abin bi la tabi'un ba mai bi ba kowa zai ba annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai kuma manzana sallallahu alaihi ya tabi duk wanda ya bi wani annabi sallallahu wani manzana sallallahu alaihi wasallama kowa ne ne shi ya halitta abin shi in ya ce a ba a ba kun shi ake da shi saboda karanta shi ko annabi sallallahu alaihi wasallama dole ka bi shi saboda duk abin da za a cewa daga wurin Allah sabanin wani shi wani annabi sallallahu alaihi wasallama dan adam ba masu mi bane yana iya cewa kai abin alhali Allah bai ci ba alhali abin ba ibada ba ina iya sanya ka bid'a ina iya sanya ka shirka ina iya sanya ka kafirci amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kare ne sarari kare ne in yace ma kai to wannan abin Allah ya yi wannan abin halal in yara wannan abin haram saura ka mazala abin biya ne ba biya yake da shi da kowa sai dai a ciki yustahabbu ana so an yanzila mutum ya sauka daga abin hawan shi farijan madina ce da yadda zango wajen madina kayan ya shiga madina bai tabahar sai mutum ya sarki wai tabayyar ba na mutum ya yi wanka na shiga garin madina wannan mustahabbu wai tabayyar kuma mutum ya sanya turare ويلبس كما يسني أحسن ثيابه إشاوى الجباب إن الله سبحانه وتعالى يسوه ثم إذا دخل المسجد sannan idan mutum ya shiga masallaci bada bin ruku'i sai mutum ya fara da yin nafila raka in kana waqtun tajuzu fihi nafila in ta zamanto lokaci ne da nafila ta halitta a cikin shi to sai kai wasu malikiya ba su da tahiyatul masjid suna tahiyatul masjid amma fi ghairi awqatil kara ba cikin lokutan da aka karanta sallah alaka in ka shigo masallaci ba la tsara maliki ta ba kai ka raka sai kai da cikin masallaci kowane lokaci ba ka shigo masallaci in dai ana yin sallah wannan lokaci to ba kai tahiyatul masjid kawai zaka zanna a cikin masallaci wa illa ma yace to in ba haka ba in ba lokacin da ya halitta a yi sallar nafila ba ne malai ci bada bin kabri shi sai mutum ya wala da kabari ne a kurma mai daraja da manzo Allah subhanahu wa wala yaltazimu bihi ba zai dabbari da wannan kabar rike da shi ba ya rungumi kabar ya gabe shi wa yastarbilu al-qibla mutum zai ba al-qibla baya wa yastaqbilu al-qabra al-sharifa kalli kabari mai daraja wa yaqulu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh ثم يتنحى sannan mutum ya gusa an yaminihi daga damar shi nahwa zira'i kamar zira'i daya wa ya kuli sai ce assalamu alaika ya ababa as-siddiq thumma yatanahha sannan mutum ya kara gusawa aida ila yamini aida zuwa dama kuma dai nahwa zira'i shi ma kamar zira'i wa ya kuli sai ce السلام عليك يا أبا حفص عمر الفاروق ويسلم mutum zai zai sallama kullum ma daga da duk lokacin da ya shigo masallaci wa kharaja da kuma duk lokacin da ya yake ma'ana duk ka shigo kai musu sallama duk kuma in za ka ita saboda za ka fita wurin in ka ga dama wannan ma da yana magana lokacin da kamar duk mazallacin bai da kowace da yawa amma shi da mazallaci ya girma sosai kaga za ka shigo cikin ba lalle wani kullum da ka shigo a ta wannan wani lokaci ma kowa yake da shi saboda haka ke nan dai in ka buje wurin za ka wuce sai ka masu sallama ka wuce in ka dawo kuma kai sallama ka domin me ladabi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam babu ya kare kuma insha Allah ta'ala mun samu tsaya abinda muka wuce dai Allah ba mu ladan shan inda muke ba dai ba kuma Allah ya shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه